الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم ووالاهم إلى يوم التنادق اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkamu da arzikin hallara ci gaba da karatun masu littafin manhajin salikin wa tawdihul fiqh fi din littafi wallafar ashiyatu al-allama عبد الرحمن ابن ناصر السعدي عليه رحمة الله littafin da muke karantawa mako mako a wannan masallaci na juma'a na tunawa da malaminmu na sunna a sheikh abubakar muhammad gumi allah ji kansa da rahama masallacin da yake nan unguwar kasuwar kaji a nan cikin garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi najeriya yau muna yammaci na 28 ga watan aljumadal akhira hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da goma sha sha tara goma sha tara ga watan goma sha biyu miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyar za mu tashi a babu zakati wa saidi babin da ya zo don ya yi bayani akan hukunce-hukuncen yanka da farauta kasancewar muna cikin kitabul at'ima littafin da yake mana karatu akan hukunce-hukuncen abinci kuma cikin abinci akwai dabbobi wanda muka karatu akan waɗanda ya halatta a ci namansu da waɗanda bai halatta a ci namansu ba to abin da ya rage shine waɗanda ya halatta a ci naman nasu da yaya za a kashe su har a ci nama. Da shi yasa malamai suke ambaton yanka, hukunce-hukuncen yanka da na farauta a babin abinci. Saboda wani nau'i na abincin daga abu mai rai ne, abu mai rai kuma ba zai zama abinci ba sai in ya mutu. To, nan mutuwar kuma tana da hukunce-hukuncenta a shari'ar musulunci wannan babi shi ne babin da yake ambaton hukunce-hukuncen yanka da kuma farauta kamar yadda na yi bayani a zaman da ya gabata cewa yanka yana da alaƙa ne da dabbar da ta samu a hannu aka samu iko a kanta farauta kuma yana da alaƙa da dabbar da babu iko a kanta malam yace alhayawanatul mubahatu la tubahu biduni zakati illa as-samak wal jarad alhayawanatul mubahatu malam yace dabbobin da suka halatta a ci naman su la tubahu biduni zakati ba sa halatta a ci naman nasu ba tare da yanka ba illa as-samak wal jarad sai dai as-samaku kifi waljaradu da fara kifi kamar yadda ya gabata shi naman ruwa ne kuwa alhillu mai tatuhu kuwa ƙahuru ma'uhu alhillu mai tatuhu ruwansa mai tsarkakewa ne sannan mushensa kuma wato halal ne kamar yadda mun karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة أم هل التامك صيد البحر وقتم وتدب تشيروا domin ku ci haka nan an halatta muku naman cikin ruwa bisa bayanan da suka gabata haka kifi yana daga cikin naman ruwa wanda ya halatta ba sai da yanka ba mu shi ma wala Allah ya samo asali saboda asali shi kifi yana daga cikin dabbobin da kama su yake da wahala don haka sai aka danganta su da abin da ba zai yiwu a same shi ba a sannan kuma fara ita kuma kasancewarta dabba ce wacce jini baya gudana laisa laha nafsun sa'ila ba ta jini jini wanda yake gudana wannan sifa ce daga cikin siffofin da siffofin dabbobin da ya halatta a naman su ba da yanka ba dabbobin da jini baya gudana sai dai idan sun shiga cikin alkhaba'i idan sun shiga cikin alkhaba'i da mustaqdarat kamar da makaranta a majalisin da ya gabata to wannan bai halatta a naman su ba amma matukar ya halatta a naman ta kuma jini baya gudana a jijiyoyinta to babu bukatar yanka kamar fama kamar yadda ya zo cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa uhillat lana maitatani wa damani wa ammal maitatani fal hutu wal jaradu wa ammal damani fal kabid wal tihalu an halatta mana mushe biyu da jini biyu mushe biyu da kifi da fari sannan jini biyu kuma da hanta da taifa an halatta mana su malam ya ce dabbobi waɗanda suke rayuwa waɗanda suke rayuwa baya halatta a ci namansu ba tare da yanka ba in banda wanda shari'a ta tobi su ne dangin naman ruwa da aka buga misali da kifi da kuma dangin naman tudu wanda ya halatta a ci namansa kuma bai da jini mai gudana wanda aka buga misali da fara. Mala yace wa yushtaratu fi zakati an yakuna an yakuna al-muzakki musliman kitabi aw kitabiyan an sharɗanta fi zakati a yanka an yakuna al-muzakki musliman aw kitabiyan mai yankan nan ya zama musulmi ko ya zama baki tabi gabanin nan yankan nan na ce azzakatu yanka suka ce ana nufin zab'ul hayawan al-mubah al-maqdur alayhi bi sikkin aw nahwihi zab'ul hayawan al-mubah al-maqdur alayhi bi sikkin aw nahwihi yanka al-hayawan al-mubah dabba wacce ta halatta a ci namanta nan wasu malamai sukan kara da albarri alhayawanil barriyil mubah yanka dabbar tudu wacce ta halatta a ci namanta saboda dabbar ruwa ba a yanka ta dab yanka binan kashe dabbar tudu wacce ta halatta a ci namanta al-maqdur al-maqdur alaihi dabbar da ake da iko a kanta bisikkinin aw nahwihi da wuƙa ko wani abu mai kama da wuƙa wanda yake aiki irin na wuƙa ala wajahin muhtas ko ta fiska keɓantacciya da za mu zo makaranta To shi wannan yankan yana da sharuɗa, kamar yadda muka sani musulunci dukkan wani abu wanda shari'a ta shar'anta shi ko ta halatta shi idan yana da alaƙa da aikatawa to baya rasa kaifiya. Wannan kaifiyar kuma ba ta rasa waɗansu sharuɗa da rukunai. to shi yanka yana da sharuɗa kamar guda biyar malam ya ambaci hudu amma malaman fiqh suna ambaton sharuɗan sun kai biyar malam ya ambaci sharaɗi na farko an yakuna al-muzakki musliman aw kitabiyyan me yankan nan ya zama musulmi ne ko ba kitabe an ce musulmi kowa ya san wanda ake nufi da musulmi ba kitabe shi kuma ana nufin ba Yahude ko ba Nasare. Ba Yahude ko ba Nasare, a yanzu kamar kiristoci kenan malamai musulunci sun fassara faɗin Allah madaukakin sarki al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum Allah yake yau an halatta muku daɗaɗan abubuwa wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum abincin waɗanda aka ba littafi halal ne a gare ku wa ta'amukum hillul lahum kuma abincin ku halal ne a gare su to at-ta'amu anan fassara tun daga turjumanul qur'an Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma an samu ta cewa abinda ake nufi da at-ta'amu anan shine yanka abinda ake nufi da at-ta'am ababen ababen yanka wato an halatta muku abu dabbobin da ahlul kitabi suka yanka kamar yadda an halatta musu dabbobin da kuka yanka domin malamai suka ce idan ba yanka abun yanka ake nufi a nan ba ai bai da wata ma'ana tunda abinci kan mu da su duka halal ne sai an ce an halatta mana geron su geron da yamuri ya noma ko masalar da Kirista ya noma a gonarsa shi ake nufi an halatta mana mace ba shi ake nufi ba saboda abinci kan mun yi tarayya da su a cikin abinci abin da ya bambanta nasu daban namu daban sai dai abincin yanka to shi saboda rangwantawa na zaman tare sai aka ce an halatta mana mu ci nasu su ma an halatta musu su ci namu wato yankan sannan kasancewar yahudu suna aiki ne da attaura littafin da Allah ya saukar wa annabi Musa Kirista suna aiki ne da injila littafin da Allah ya saukar wa annabi Isa daga lokacin da muka gane cewa yahudu ba yanka suke yi ba ko kiristoci ba yanka suke yi ba ko kuma muka gane muka tabbatar da cewa yankan suke yi amma da sunan Yesu almasihu suke yanka, ko kuma yankan suke amma ta ƙeya suke yankawa ba akan siffar yankan musulunci ba, inda mun gano sun kauce wa sharaɗi daga cikin sharuɗan yanka a musulunci, to ba za mu ci ba, ai, ko musulmin ne ma ya yi haka ba za a ci ba, balle arni. Haka ana magana ne akan idan suna kan shari'arsu ta attaura da injila suna yanka da sunan Allah kamar yadda aka umarci annabi Musa da al'ummarsa suna yanka da sunan Allah kamar yadda aka ambaci kamar yadda aka umarci annabi Isa da mabiyansa idan suna nan akan aqidarsu ta littafin da aka saukar musu duk da su kafirai ne ba su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani ba kama a babin yanka tunda sharuɗan yankan iri ɗaya ne da mu da su kafircinsu ba zai hana mu karɓa ba amma daga lokacin da suka fita daga sharuɗan yankan suka yi nasu suka bar na attaura suka bar na injila to ba za mu ci to anan ba ana nufin mutlaqan kai tsaye duk yadda abin kirista ya kashe dabba ka ci ba ba ka ake nufi ba ai ko musulmin ne ya kashe ta ta ko kaka ba za ka ci ba an fahimta don haka yanzu ba mu sani ba shi kiristoci da muke rayuwa da su yanzu yaya suke halaka dabba ba mu sani ba idan suna halaka dabba ne ta hanyar da shari'a shari'ar tasu ta shar'anta, to muna nan mu ma akan izininmu na za mu ci naman su. Amma idan suna halaka dabba ne ta hanyar da su ƙirƙira daga baya, wacce kuma ta saɓawa hanyar musulunci, to ba za mu ci ba. Shi sa malamai suka yi ta tattaunawa dangane da al-luhumul mustawrada, namomi waɗanda ake shigo da su daga ƙasashen wato daga ƙasashen duniya ban sani ba mu anan ban mu da wannan ban san ce garuruwan can da suka girma da yawa ba amma mu dai a yankin mu nan wa zai kawo mana nama daga Germany ko daga nama a yi fakajin ɗin sa eh a zaman mu a Saudiya za ga irin wainan nama in ka je in ka je ka wurin da suke cewa bakala ko kuma ka je ka wata mall super market ko a freezer su zaka ga namomi da na kaji da naman sa da naman rago an yi packaging ɗinsa a cikin leda an masa tambari wannan shine allahmul mustawrad galibinsa daga waje aka zo da shi irin yadda ake shigo muku da yadi haka ake shigo musu kuma da nama haka suka yi ta tattaunawa dangane da hukuncin cin wannan nama Saboda bincike ya nuna cewa waɗansu fa sa da za a yanka ko saniyar guduma ake samu a samu makwarkwadarta guduma ce aka sauke mace dolanta ta mutu hasfa an fi'a dole ta mutu da fiyarta ta gama shugabansu ta mutu da fikin kaga wannan mu a wajen mu mushe duk dabbar da jini bai ba a fitar mata jini ya kwaranya ba inda ya kume a cikin ta ta zama cuta sai sa aka haramta cin mushi ai musulunci yana faɗa da almubazzaranci bai yadda da almubazzaranci ya za a ce sa na miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ya mutu an same shi da safe ya yi mushi cikin dare a ce ya zama asara ko ƙwandala ba za a ɗauka ba ba za a ci ba ba za a sayar ba yayin da shari'a kuma ta gefe guda tana hana almubazzaranci ba ai ka san illar da ke cikin amfani da shi ta fi ta almubazzaranci ya tsanani jini ya kume a cikinsa ya zama cuta ya zama aibu ba za a ci to kaga idan aka yi masa guduma ya faɗi ya mutu iri ɗaya ne to da zarar an gano to shi kenan ba za a ci ba to dama hukuncin ɗayan uku ne ko dai a gano cewa suna kashewa ne ta hanyar da ta saba wa shari'ar su ta saba wa shari'ar wannan kafa'an ba za a ci ba ko kuma a tabbatar da cewa suna kashewa ne ta hanyar da ta dace da shari'ar su wannan an ba mu izini a ciki da haka alkur'ani ya ba mu izinin zamu ci ko kuma ya zan ba mu gano ba ba mu san yaya suke yi su kashe ba ba abin da ya bayyana mana to sai mu koma kan asali me asali halal asali an halatta mana so sai ya bayyana mana ne in bai bayyana mana ba to muna na akan asali ba za ka ce ka ina tsammanin ba sunan Yesu ya kira ba a'a ba ruwanka kuma da wannan sai dai in ya tabbata ya bayyana to shi kenan kuma ko musulmi ne kuma da nufa ina nanatawa ba za a ci ba to anan da ake magana akan ko yankan kitabi ko yankan kirista. Yana so mutane su fahimci rigimar da ake akan naman maulidi, ai, wai, naman kirsimeti, shigar ɗaya ne. Da wancan ba na Nabi Isa ba ne, ran na Nabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. To, rigimar da ake akan naman kirsimeti shin ya halatta a ci ko bai halatta a ci ba wasu suna da rudani da wahani wasu sai suka ɗauka cewa rigimar akan yanka ne don haka sai a samu wani musulmi sai a ba shi yanka shi ike ciku ko cikude da kuke zaune da shi yana ganin kuna ƙin yankansu ne da haka sai kira wani Salim ko Ibrahim sai yanka saboda ya halatta mana ba musulmi alhali rigimar ba anan take ba shi dangane da nama na yanka musulunci yana kallon ta fiska biyu ne akwai ta fiskar yanka ko ta fiskar wato hukunci na fiqhu akwai ta fiskar hukunci na aqida ta fiskar hukunci na fiqhu shine ta fiskar siffar yanka wanda muke karantawa yanzu sharuɗan yanka da siffar yanka da wannan shine babin fiqh da hukunce hukunce ta fiskar kuma aqida nan kuma yana da alaka ne da manufa nufi da aka yankan domin sa idan wannan yankan ya cika sharuɗa na hukunce-hukuncen yanka, amma nufin yankan kuma ya zama na shirka, to yanka ya zama mushi. Kisa yankan bokanci, irin yankan bokanci, yankan surkulle, yankan da ake don ƙarrabawa zuwa ga shaiɗanin aljanu ko ƙarrabawa zuwa ga waliyai na cikin kaburbura. irin waɗannan yanka manufarsu ta lalata yankan ta ɓata nama saboda manufa ce ta shirka kuma Allah maɗaukacin sarki baya karɓar duk wani saƙo da shirka ta shiga cikinsa to rigimar naman kirsimeti rigimar ba ta yanka ba ce ba yanka kan ai an ce za mu iya cin yankan nasu ma in ba mu san in ba mu da masanar ya suke yin yanka amma rigimar shi ne yanka ne na shirka wanda ake yinsa da nufin wato da nufin ayyuka na shirka kiran sunan wani Allah idi na shirka haka sai zama manufar yankan ta zama manufa gurbatacciya yanzu mu idan lafiya ta ai muna yanka ko ba ka ba to ai layya in ka kula waɗannan manufofin biyu suna nan waɗannan hukunce-hukuncen biyu suna nan hukunci na farko hukuncin abin da zai sa ka yanka ɗin shi ne bautar Allah hukunci na biyu kuma maganar yanka wanda yadda ake yanka wanda sharuɗan yanka haka suna abin da zai sa ka yanka ɗin ko ba ka ba yo in ban da yankan suna shari'a ba ibada ce ai wani har abada ba za a kwanta da tauri a gidansa amma saboda ibada ce bautar Allah ne yasa zai haɗa gabar da yamma ya nemo abin yankan wannan manufar ta bauta ce bautar Allah ɗaya sannan kuma sai shi kansa siffar yankan da sharuɗansa yankan hadaya na aikin hajji haka ne yankan fidiya haka ne an fahimta to wannan yanka ne na ibada wanda ake nufin ibada da shi to haka su ma yankan kirsimeti yankan ibada ne to ibadar kuma ta shirka ce an fahimta ta haka tunda ibada ce ta shirka to yankan ma ya zama gurɓataccen yanka ya zama yankan shirka ba za a ci ba ba za a ci ba amma yanka irin na mahauta ko yanka irin na walima to shi kuma wannan yanka ne na nama yankan nama ne wanda shi ne irinsa ne karatun da muke a kan kenan ko yanka na rafahiya ba ɗan yanka don a girmama baki ko kuma don a abin a hakarkashe da iyali ko a yanka irin na ga larabawa suke sai a ɗan sa rana kawai a fita jeji a yanka rago a jejeji kawai a ɗora shi akan waya shimfiɗa kafet a saka shayi yara suna wasa da ƙwallo wanda ya ɗan yi gumi zai kurɓi shayi kuma ya ɗan yanki nama a kan waya sannan ya ci gaba da da wasa eh sai Allah ya kai mu wani satin kuma do a sake lokaci ake so a samu ba kuɗi ake so a samu in Allah ya an samu lokaci sai a je a yi kawai Allah ka samu cika da imani. Mai yankan ya zama musulmi ko ya zama baki tade. Kenan ana nufin wadda yake ba majuse ne mai bautar wuta ko kuma wanda yake mustashriki ne bai ma yarda da Allah ba ko mulhidi bai yarda da samuwar Allah ba. ko masu bautar shanu ko masu didde waɗanda ba musulunci suke ba ba a taura suke ba ba injila suke ba to duka sauran waɗancan ba za a ci yankansu ba su asali a yankansu shine haramci ba za a ci ba kuma tun da aka ce sai dai zama musulmi to ko sun yanka da da sharaɗin musulunci na bismillah da siffar musulunci ba za a ci ba saboda sun rasa siffa ta mai ta musulunci sun rasa siffa ta musulunci sannan malam ya ce wa an ya kuna bi muhaddadin wa an ya kuna bi muhaddadin kuma ya kasance da abu mai kaifi eh muhaddad kishiyarsa shi ne musakkal muhaddad abu mai kaifi al-musakkal abu mai nauyi ma'ana ya zama abin da za a yanka da shi yana da kaifi da zai fasa jini ya fita shi sa ku ga gaba ka ce wa an yanhara dama ya kwararar da jini ya zama abu mai kaifi kuma ya kwararar da jini idan ya zama musakkal ko mi'rab abu ne mai nauyi ko abu ne na kwadawa to da kwadawa idan dabba ta mutu bai halatta ta namanta ba ko guduma ko sanda ko ko dutse da za a duka ta da shi ko duk wani abun kwaɗawa da za a kwaɗa mata ita ce mawquza Allah ta'ala ce qurrimat alaikum almaytatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri llahi bihi sai ce wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nasihatu wa ma akala sab'u sai ce illa ma zakkaitu an haramta muku mushi da jini da naman alade da abin da aka yanka shi da kururuwar wani Allah sai ce wal munkhaniqatu da makarariya wacce ta makara ko wuyanta ya makare a wani waje ta kasa fita har ta mutu a haka. Walmokuzatu da bankaɗaɗɗiya wacce aka bankaɗe ta ko aka kwaɗe ta da sanda ko da guduma ta mutu. Walmutaraddiyatu da gangararriya wacce ta faɗo ko daga sama ko ta fada rijiya wannan faduwar da ta yi ya yi ajalinta wannan tsihatu da wacce aka soke ta sokekkiya dabba ‘yar uwata ta soke ta da ƙaho ta huda ta ta fasa ta ta kashe ta wa ma akala sabu'u da abin da naman daji ya ci, ko kun samu damusa ta kama ta yi abin da ta yi, ta halaka. Sai Allah ya ce, Illa ma zakaitu, sai dai abin da kuka yanka, mana cikin waɗannan, sai dai abin da kuka yanka. Wasu daga cikin malamai, Allah ji kan malikiya, suka ce illa ma zakkaitum yana da alaka ne da maita qurdimat alaikum almaitatu illa ma zakkaitum an haramta muku mushe sai in kun yanka suka ce amma waɗannan da aka lissafa su ai sun tafi almunsanika wal mawquda wal mutaraddiya wal nasiha wa ma akala sabu ai su riga sun tafi duk wacce ta riga ta zama ko an same ta da ranta suka ce a ba za ta ba za ta kai amma malik ya hana a yanka dabbar da aka same ta tana shurawa za ta mutu ya hana shi sa tun muna yara muka samu cewa duk idan kana yanka idan ka ɗaga to ba za ka mayar ba in ka mayar haram ta zama mawquda ka riga ka mata lahani baka yanka ba kuma ka mata lahani kai baka yanka ba kuma ka koma ka waso ta ka waso ta ka dawo ta zama mauquza haka a wajen wasu malamai in dai ta riga ta galabaita ta kai gargara ta kai matsayin da ko a yanka ko kar a yanka mutuwa za ta yi to a bata ma ta mutu ko an yanka ba za a ce amma jamhurin malamai ce suka yi a illa ma zakaitum yana da alaka da waɗannan ne ai ba da mushe ba mushe ka ai mushe ne ana yanka mushe ne zaka ce hurimat alaikumul maitatu illa ma zakaitum an haramta muku mushe sai in kun yanka to ya riga zama mushe za a yanka shi amma waɗannan abunan makararriya da bankaɗaɗɗiya da gangararriya da sokakkiya da wacce naman daji ya ci ya rage ko ya kama ta ya wulaƙanta ta ai akwai yiwuwar a same su da rai ai su ne illa ma zakaitun ɗin haka ayat tana nufin su ɗin ne sai dai abin da kuka same shi da rai kuka yanka ta gama matsaruwa ta shiga gargara amma kun same ta da sauran rai sai kuka yanka an buge ta tana shure-shure amma kun same ta da sauran rai kuka yanka an soke ta kun same ta da sauran rai kuka yanka kare ya kama ya fara wulakanta ta kuka ankara shi kuka same ta da sauran rai kuka yanka shikenan illa ma zakaitu sai dai in kun yanka in kun yanka ke yanzu ku iya ci an gane don haka dukkan dabbar da ya zama abin yankan kwaɗawa ne ko bugewa ne ko mangarewa ne to bai halatta a ci ba saboda abin da musulunci yake bukata daga cikin hikimomin yanka shine zubar jini to bugaggiya kuma jini bai zuba ba shi yasa ya zama sharaɗi ne ya zama abin yankan ya zama muhaddad abu ne da yake mai kaifi wa an yanhara dama kuma ya zub da jini ko an yanhara damu jini ya zuba ko an yunhira dama ya zubar da jini wa an yaqta al qulquma wal mari'a sannan sharadi na uku ya zama ya yanka al qulqum makogoro wal mari'a da makoshi makogoro suka ce shine kororo da ya dauka daga farkon wuya ƙarshen baki ya sauka zuwa ciki yake kaiwa numfashi kaiwa da komowa iska ta nan iska take shiga take fita majiran nafas shi ne maƙogoro shi kuma mari yana ta bayan maƙogoro yana ta bayansa shi ma wata igiya ce kororo ne shi kuma majirar ta'am ta nan abinci yake wuce kuma ƙogoro numfashi iska ce take bi ta wajen asalin hanyar abinci ba ita ce makogoro ba ita ce makoshi yana bayan makogoro to idan an tashi yanka sai an yanke makogoro walmare kuma an yanke makoshi da yake biye da shi sannan wasu malamin suka ce kuma sai an yanke wasu jijiyoyi da ake ce musu alwadajani su ne jijiyoyi da suke gefen wuya gefen nan akwai jijiya gefen nan akwai jijiya an gane ko to waɗannan jijiyoyi ba za a iya ganin su ba ko a ba za a iya ganin su ba ko da nima da wacce kauri ne da ni ba za a gana ba na taɓa ba ku labari wata rana a aji malami yana karantar da mu yake magana kan turkuwa turkuwa shine kashin nan kashin ne ake ce masa kashin wuya shi ne turkuwa an zo wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi aika kuma sai ya ba da shaida yadda za a gane shi ya turo saƙon duk idan ka je ka yadda zai gane ni na aike ka shine ka ɗora hannunka akan turkuwarsa zai gane ni na aike ka na riga na ba shi wannan logic sai malami ya ce me ya turkuwa to tun da ba hausa yake balle ce mana kashin kashin kashin wuya yace turkuwa wani kashi ne anan sai na ta matsawa yana ta matsawa na cewa tana haka yake tana haka yake akramakumullah akwai aboki na Dr. Jamilu Zarewa ina ga da yawa kun san shi anan yana gefe na aji sai ce aboki na kan nuna mazo to shi da turkuwa to nan gefe da gefen wuya akwai alwadajani na akwai wadaj guda ɗaya wadaja guda ɗaya su ma don haka akwai malamin da suka tafi akan abin da ake bukata a cire a yanka makogoro da kuma waɗannan igiyoyin guda biyu idan an yanka wannan yanka ya yi wasu malamin suka ce a'a makogoro da makoshi kamar da muke karantawa ana wasu kuma suka ce ukun ake bukata amma idan biyu sun samu shikin idan makogoro aka yanka da igiyoyin nan biyu yanka yayi idan makogoro aka yanka da makoshi yanka yayi amma ba ban san wani zance da ya inganta yankan da aka yanka makogoro shi kadai ba iya makogoro a yanka shi a bar yankan haka ban san da fahimta da ta halatta wannan yankan to ce sa masu yanka akwai bukatar su san waɗannan abubuwa ba wai kawai mutum ya dirza yanka ba ne ba ya ga ana yi ya zama ya yanke makogoro sannan ya yanke makoshi idan kai ya fita ba shi shi ke nan mai amma malgaya idan kai ya fita ma yanka ya yi yanka ya yi to amma sharaɗin sharaɗin yanke maƙogoro shine a fara ta gaba ba ta ƙeya ba idan aka ɗauko ta ƙeya to ko da an yanke kan gaba ɗaya wannan mushe ne ba za a ci saboda wannan ta bayan da kuke gani wayarin ne a wajen na dukkan wani saƙo da ya haɗa ƙwaƙwalwa da sauran sassan jiki a nan laka take na haka wayarin ne a ciki mai shirgin mai yawan gaske duk wani sako hanyar da yake bi kenan nan ta ai iska ce da abinci suke bi ta gaba to ta baya nan ne sako ko ina a jikinka daidai da tsinke da za a sa maka a tafin kafarka ka ji shi to wannan wayarin din ne so idan ya samu matsala ne sai da an samu shanyewa a ya samu matsala a kafa ta shanye a ya samu matsala a kaza yana kaza kaza yana kaza kaza yana kaza wannan wayarin din ne da haka idan aka ɗauko ta wajen to kafin a zo makogoro ai an gama an gama komai ana raba laka biyu ana raba laka gida biyu shikenan ba a je makogoro ba ba a je wada jani ba ba a je makoshi ba ana raba laka biyu shikenan magana ta ƙare to kaga mu shikenan kafin a je yanda ake bukata a yanka ɗan an riga an kashe yasa na ga masu kisasi idan za a yi kisasi wajen kashe mutum ta baya suke kashe ita saboda ya fi saurin halkawa ta baya ne aka sa takobi kawai tsara ɗaya ne cat kamar rake cat da ke an ce zana ta ƙari ka taɓa gani ina gani na gani da ɗan adam mutum wani da ce a sun da kansa a kifa kawai yana jira da ji ikon Allah kuma ba fashi a yi sosai ya kuma cak kawai kan sai wanzla jini kawai kafaɗin da ta kifa a kan ƙafa kan ƙafa ba wani daga ta ƙari Allah ka rawa mai tare shi sharaɗi uku kenan ko na hudu wa an yadhkura smallahi alaihi sharaɗi na hudu ya ambaci sunan Allah ya ambaci sunan Allah ya ce bismillah wannan sharaɗi da da shi wannan sharaɗin suka ce idan an manta shi idan musulmi ne sai ya manta bai ce bismillah ba shi ke sai a ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi'a an ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alaihi an dauke wa al'umma ta abin da ta yi shi da kuskure laifin abin da ta yi shi da kuskure ko ta yi shi da mantuwa ko kuma bisa tilas wanda ya manta bai ce bismillah ba saboda gaggawa ko ya sha'afa sai da ya yanka sai tana bai ce bismillah ba in dai shi musulmi ne za a ci za a ci imamu shafi'i ne ma yace to in an zo cin naman a ce bismillah saboda a kiyaye an gane ko amma idan da gangan ne ba mantuwa ba to ba za a ci ba ke da sharaɗi ne amma cewa Allahu akbar sunna ne ba sharadi ba ne eh wajen yankawa in an ce bismillah Allahu akbar to shi fadin karawa da Allahu akbar sunna ne in an kara da shi ta kyauta ba a kara da shi ba babu komai bismillah shi ne sharadi to akwai idan kun kula akwai sharuɗ akwai sharaɗin da malam bai ambata ba shine sharaɗin abin nan tamyizi malaman fiqh suna ambaton tamyizi ya zama mumayyizi ba yaro karami ba mumayyizi sama da shekara bakwai kenan amma ƙasa da shekara bakwai wanda ba shi da niyya ba shi da ƙasdi wannan ba za a ci kansa ba aka yi mumayyizi akwai sharuɗa da malamai suka saba ambato nan ba ku ji su ba yawanci galibi a karatu za ku ji ana maganar ana maganar abinan namiji ya zama namiji ya zama ɗa ba bawa ba babu a yanka ba sharaɗi ba ne sai namiji mace ma za ta iya yanka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai matar da ta yanka da ta yanka tinkiya ta yanka tinkiya a ƙauyen su saboda tinkiyar ta kasa ne kaga za su mutu sai ta yanka ta maza suka zo ta ce ta yanka sai suka ce sai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka je suka tambayi ma'aikin su zama yace ku ci yace nan gaba duk dabbar da kuka za ta yi haka kai mata haka haka ana cin yankan mace za ta iya yanka ba sai an fita da wuka da buta da haka na ga ake yankan ma sai malam in ba malam ba ne ba mai ai don musulmi malam ne bai kamata a ce musulmi ba malam ba na haka mace ma a gida za ta iya yanka sannan ba sharaɗi ba ne ba sharaɗi ba ne abin ya zama ɗa a sharaɗi ba ne bawa ma zai iya yanka kamar yadda ɗa zai iya yanka haka bawa ma bawa ma zai iya yanka sannan haka tsarki ba sharaɗi ba ne mai janaba zai iya yanka mace mai haila za ta iya yanka ba sharaɗi ba ne tsarki to hankali ma hankali sharaɗi ne mahaukaci ba za a ci yankansa ba ba za a ci yankan mahaukaci ba in kuma kace za ka ci yankan mahaukaci wata rana kana ruwa na akwai wani mahaukaci wani mahaukaci da na sani shi zuwa yake bola sai ya samu busasshen turoso sai ya dandaka ko na shanu ko na mutane shi ke samu dakkawa ya daddaka ya daddaka sai ya sa a leda an ba shi tuwo a gida sai ya barbaka shi ne burjinsa kuma burji rana ya wani bawan Allah ya je ya je shi kan irin lokacin akwai irin randa a jikin rijiya a jikin bishiya din nan kusan iyayenmu da kakanninmu da sun yi wannan wannan kara sai a sa randa a jikin bishiya a daure ta a gwafanni eh abokaina ne yanzu duk ba su san wannan abin ba a bishiya a anguwar ku za ga gwafar bishiya an dora mata randa ana cika ta da ruwan sanyi da kofi a kai kan hanya a nan kan ba a makka ba sai ka tsaya ka sha ya je kan randan nan sai ga wani mutumi kawai sai ya kunce kullunsa sai ya bashi ya ce hambali shi kuma wai an ce masa wai da yaro da mahaukacin in baka abu ka karɓa magani ne sai da ya hambuɗa ya kamfato masa ruwa a wannan randan ya ce sha ruwa sha ruwa kaga in ka biye wa mahaukaci to wata rana za ka ci za ka ci naman jaki ma barakallahu fikum na'am wa kadhalika yushtaratu fi as-sayd to malam sai ya shiga magana akan kuma farauta sharadi ne an shartanta a farauta waɗannan abubuwan da aka sharɗanta a yanka sai musulmi sannan kuma ya zama abin da ya zama ya zama abu ne mai kaifi za a yi farauta da shi wanda zai fasa jiki shi yasa in dabbobi ne sai musu fiƙa sai ya fasa jiki ya zubar da jini sannan ambata sunan Allah malai ce wa kadhalika yushtaratu fi sayd haka nan an sharɗanta sharuɗan yanka a farauta illa annahu ya hillu bi akrihi fi ayi mawdi'in min badanihi sai dai shi naman farauta ya hillu yana halatta bi akrihi fi ayi mawdi'in da huda shi da huda shi a ta kowane guri ne min badanihi a jikinsa kun ga shi ba sai ta wuya ba ko ba za a ce sai an yanke makogoro an yi kaza ba eh shi bambancinsa da yanka shine shi sharaɗinsa ya zama an huda shi jini ya zuba ta ko'ina ne. So, idan kare da aka tura farauta da ya tafi ya ji ya cafki dabbar ta ƙugunta, ya kama ƙugun, ya jijjiga ta ya huda ya faka, ya jijjiga ta ya gurgata, ya sake kamawa, ya sake kamata. To, in dai aka zo aka samu ta mutu. kuma ya fasa mata jiki jini ya zuba ko ina ya fasa a jikinta shi ke za a ci shi ne farautar da haka shi ko ina ne amma sharaɗi ne shi ma ya zama mai ya zama ya fasa jiki a ban kaɗanta ya yi ya tattake ta ya dinga ɗaga ta yana warɓawa ƙasa har ta mutu aka zo aka samu babu kwaso a jikinta ba za a ci ba to sharaɗin musulunci yana nan akwai musulmin kare ne a farauta sharaɗin musulunci yana nan ba a kan karen ba a kan mai kora shi a kan mai tafarsa kamar yadda sai musulmi ne zai yi yanka ko kitabi to haka shuna karen farauta sai musulmi ko kitabi sannan haka sharaɗi ne sai ya fasa jini ya zuba sannan sharaɗi ne sai an ce bismillah sharaɗi wa mithlu saidi ma nafara wa ujiza an dhabhihi malai yace irin farauta ne sak iri ɗaya da farauta ma nafara abin da ya tsere wa ujiza an dhabhihi kuma aka gaza yankansa aka kasa a yankansa abin da ya tsere kamar zabo ko raƙumi ko wata dabba da ta guje kuma aka kasa kama ta a yanka ta to ta zama irin farauta za a mata ina ga wancan satin mana yi wannan batun irin yadda ake farauta haka za a mata sai dai kuma idan rijiya ta fada da ta fada rijiya sai zama ba hali a ɗauko ta a daidai wannan lokacin in an batta kuma za ta iya mutuwa da haka aka saita ta da kibiya aka samu gadon bayan aka caka mata kibiyar to suka ce sharaɗi ne kar kanta ya zama a cikin ruwa a idan kanta ya zama a cikin ruwa in ta mutu me ya kashe ta kibiya ko ruwa ko ba a sani ba ma ko ba ku ce ruwa ma ko ba a sani ba ma za a ce ba yanzu muka ce ba mu san me ya kashe ta ba kibiyar ce ko kuma ruwa ne to wannan ma kawai ya isa zama dalili ba za a ce yana daga cikin ilimin farauta da ya wajaba masu farauta su sani wa arrafid na khadijin marfu'an qala ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحب فمدى الحبشة متفق عليه حديث يزود رافع بن خديج مرفوعا وتدق النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي ما أنهر الدم duk abin da ya malalar da jini abin da ya zub da jini kaga abin da ya zub da jini wato ko wuka ne ko kibiya ko takwabi ko dutse ko ko ko kallon kwano da muke cewa langa-langa ko tsirkiya ko itace duk abin da yake mai kaifi ne har a wajen yanka fa wannan ko reza ko reza ne wannan fa har a wajen yanka da na manta ban gaya muku ba ba sai iya wuka ba duk abu mai kaifi ko dutse ne in dai zama mai kaifi sai dan an sa a makogwaron zai yanka ko bawon kara ne idan kaifinsa ya kai gayin an sa a makogwaron an dirza zai yanka to dukka waɗannan za a iya yanka da su za a iya yanka da su don haka duk abin da ya zub da jini haka a farauta duk abin da ya zub da jini kuma aka ambaci sunan Allah a kansa fa kul to ka ci in ji annabi sallallahu alaihi wasallam laysa sin laysa sin wadhfar amma banda haƙori banda farci banda haƙori banda farci kar ka ga tsuntsu ko baro saboda ka rena shi ka sa shi ka datsa ƙogaran sai ka tsinka banda haƙori banda farce ko kuma farce saboda kai kana da farce ka kan kokarin saboda kare na shi kyak ka raba shi biyu da farce a wa amma sinnu amma shi haƙori fa azmu kashi ne don haka ba haƙori kadai ba kar kana yanka ka dinga wukar taki ka dinga taki sai ka ga wani kashi a gefe bushashe sai ka ɗauko kawai sai ka sa kashin ba a yi da kashi ba a yanka da kashi wa amma dhuhur amma shi farce shi kashi a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abincin yan uwanku ne aljanna ku daina taba musu in kun gama gurgura kun jefar shi kuma shi ne naman su zai ɗauka kuma kuna ɓata shi da jini kuna yanka ruwan musu kare shi wa amma dhuhur amma shi kuma farce fa mudal habasha wannan wato wukar habashawa ce ita ce wukar habasha mutanen habasha kiristocin habasha da farce suke wuka kawai su kawai tsaba farce to farko ya koyi da su muttafaqun alaihi wannan hadisin bukhari da muslim wa yubaqu saydul kalbi mu'allim malam yace ya halatta farautar kare al-mu'allam wanda aka karantar da shi farautar kare wanda aka karantar da shi bi an yastarsila idza ursila ta yadda idan an aika shi zai tafi wa yanzajila idan zujira idan an tsaya shi zai tsaya wa idan amsaka la ya ako idan ya kama kuma ba zai ci ba wa yusammi sahibuha alaiha ma'abocin farauta kuma zai yi bismillah akan farautar lokacin da zai aika karan idan arsalaha ma'abocin karan zai yi bismillah yayin da zai aika wannan karen ko abin abin kamawa yayin aikawa wannan yana daga cikin wato sharuɗan farauta wanda lokaci ba zai ba mu dama mu ɗan yi tsokaci a kai ba saboda ƙurewar lokaci za mu dakata haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana وصل اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله wannan ya ce mutum ne ya tashi da janaba da asuba sai ya yi taimama ya tafi masallaci sai da safe bayan ya yi wanka sai ya tarar wandan da wandon da janaba ta taɓa da shi ya yi sallar asuba shin zai sake sallar asuba kenan eh to tun da bai sani ba ya wuce eh sai ya cire shi kar ya sake kar ya sake wata sallar kuma da shi idan matafiya sun riski masu cika sallah a zaman tahiya na ƙarshe idan liman ya yi sallama raka'a biyu da zai yi ko hudu to mas'ala ce ta saɓani tsakanin malamai amma raka'arsa biyu zai yi wannan shine ya dace da ra'ayi sadidi musamman da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama man adraka raka'atan faqad adraka salah wanda ya riski raka'a daya to ya riski sallah makomin su kenan wanda bai samu raka'a bai samu sallah ba wanda bai samu sallah ba kuma to hukunce hukuncen wannan sallah ba su shafe shi ba daga ciki har da yawa raka'o'in ta aka ce raka'a biyu amma cikin malamai akwai waɗanda suke da ra'ayin cewa hudu zai yi tunda ya riga ya same su a cikin sallah yace sun yi ciniki da wani ya sayi kayansa dubu biyar da ɗari bakwai da hamsin sai ya ce kawo kuɗi sai ya ce kuɗi sai gobe shi kuma sai ya ce da shi to dubu shida za ka kawo sai ya ce cinikin haramun ne shin haka ne eh haka ne ba cinikin ne haramun ba abin da ka ƙara masa zuwa gobe shi ne haramun ya zama riba saboda yanzu kun riga kun dabdale akan dubu biyar da ɗari bakwai da hamsin da ka ji ba yanzu bane sai gobe yanzu dalilin jinkiri zuwa gobe sai ka ƙara kaga tamkar yanzu dubu biyar da ɗari uku da hamsin ta zama bashi a kansa ne sai ka ƙara masa a matsayin sharaɗi sai ya zama riba amma inda tun farkon cinikin ne tun farkon cinikin ka san cewa bashi ne kuma sai gobe to sai ka ce masa ya biya dubu shida ba ku yi ma maganar dubu biyar da ɗari bakwai ba to shi ke wannan ciniki ɗaya ne irin wannan ciniki ɗaya ko da dalilin jinkiri an yi ƙari ba zai ciniki gaske riba ba amma yanzu wannan ciniki biyu ne kuma na biyun jinkiri ne ya haifar da ƙari na biyu an gashi gaske riba wannan yake cewa don Allah yana bar addu'a gare ni da sauran 'yan uwa baki ɗaya to bi kenan ana karɓar cibinsa sai abin kamar zai samu sai a samu matsala yanzu an sake karɓa karo na uku shine yake neman addu'a to ubangiji Allah madaukakin sarki ya tsananta maka rabo Allah ya sa wannan na ukun kan kuma shine na ƙarshe wanda za a dace da abin da yake mafi alkhairi muna maka wannan fata insha Allah ta'ala haka ne sirrin yanzu yawo suke tai kuma haka ne yawanci neman aiki tun da can ma ni ban san sano ne ne photocopy takarduna ba eh da wani fayil ɗina da har yanzu na gashi sai na yi dariya ni ne bauchi ni ne jigawa ni ne kano ni ne ina duk yadda na ji interview sai ɗan saba fayil ɗina sai kuɗin mota sai tafiya buge-buge mal neman aiki photocopy ne photocopy ne suna nan har yanzu tari guda wanda na yi stand by to haka ne neman aiki haka tun lokacin ma da ake ɗaukar aikin balle yanzu kan Allahu musta'an ɗaukar aikin ya zama abin da ya zama Allah ya sa a dace da alkhairi ya ce sannan sun yi waya da yayansa ya ce a gaishe ni to ina amsawa Allah ya saka da alkhairi ya ce don Allah a taimaka masa mahaifiyarsa ce to mace ce a taimaka masa na mahaifiyarsa ce ta haɗa ta da wani wanda za ta aura kuma har ga Allah tana da wanda take so kuma ta yi ta yi ta fahimta amma ta ƙi ganewa kuma wallahi ta ce takura mata za ta yi tunda ita za ta zauna da shi ba ita ba amma ta matsa shin yaya za ta yi ya kuwa ya kuma mahaifiya ce idan har kin samu waɗanda suka sha kanta ko yayunta ko ƙawayenta ko waɗanda suka isa da ita suka sha miki kanta ta yadda ta amince da abin da kike so to shi ke in kuma baki samu haka ba ta ƙi ji ta kafe fur to ki ba abin da take miki shine zaman ki lafiya kar ki ɗauki rigima da mahaifiyarki akan namiji namiji ɗan goyo ne amma wani da kyalle aka goya shi gaskiya ina gaya miki ire-iren ku muna ganin irin yadda kuke samun kanku a cikin zamantakewa ta aure akwai wacce na sani wacce ta yi rigima da uwarta akan maganar auren nan wanda yanzu haka ta shekara biyar da auren kuma tun da aka yi aurenta ba ta ga idan uwarta ba uwar ba ta kula ta ta fitar ta gaba ɗaya daga wuce to shi irin rayuwa ce ne mijin ko kashe ki zai ba za ki ciwo kowa komai ba wace irin rayuwa ce a ce shekara biyar ke da mahaifiyarki ba ga maciji ko ganin ta ba ki ko warkin zaɓen miji me miji zai ba ki sannan wani lokacin irin wannan soyayyar hatsari take da shi shi sa muke ta bambami a kanta mutane ba sa gane ba hatsari take da shi kawai ka je ka tare 'yan mutane a lungu ka karɓi wayarta cikin nan kai ta alaka da ita ka gina wata soyayya ta musamman tsakaninka da ita waɗanda suke da hakkin aure da ita ba su san ma me ake ciki ƙarshe a zo ana ɗauki ba daɗi tsakaninka da iyayenta ita kuma tunda ta ji zaƙin murya ta ga ƙaryar waya da ƙaryar gayu ka hure mata kunne shi ke nan ta kafe ta tsaye da tsaurin ido a cikin gidansu ta ji ta gani kai take so wannan akwai nau'i na cin amana a ciki. Wala'alla kin saurare shi tun farko ba a yi magana ta iyaye ba, ta yi lokacin da tun karon farko an yi magana ta iyaye, uwar in ta ce batta so lokacin ma baki san daɗin soyayyarsa ba. Da kin huta, amma kun gina abin a bayan fage, yiwa ya zama daga cikin jarrabawa. Don haka ni ina baki shawara, matuƙar ba ta sauko ba ban hana kiki ba hanyoyin da za a za a sha miki kanta ba amma ta yarda da abin da kike so matukar ba ta yarda ba da abin da kike so to kar ki yarda ki auri wanda mahaifiyarki ba ta so ko ba ki auri wanda take so ba don ba za a tilasta miki sai kin auri wanda ba kya so ba ita ma shari'a ba ta ba ta wannan damar ba hasali ma walittaka ba ta hannunta tana da hakki ki mata biyayya amma ba ta da haƙƙi ka sake auren dole ko mahaifin gida ya haife ki ba shi da haƙƙi ne miki auren dole balle mahaifiyar a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ƙara budurwa ta kai mahaifinta akan auren dole wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba a ce ta yi laifi ba don mu gane cewa auren dole ba yiwuwa kwata-kwata shari'a ba ta yadda ba ta ɗaurewa iyaye gindi su auren da 'ya'yansu a dole ba don haka ba mu tilasta miki sai kin aure wanda take so tunda ba kya son sa amma fa ki kafe ki ce sai wancan ita kuma ba ta son sa to wannan kuma za ki wuce gona da iyaka Allah ya baki mafita yana son malam ya masa bayanin yadda ake soke raƙumi a musulunci to da shi za ka mana layya ke to ai ne ma ba soke wanda taɓa yi ba ni ma a karatu nake gani suna cewa tsakanin mahaɗar ƙirjinsa da wuyansa akwai wani rami wanda kai ma kana da shi ai ko ko wani ɗan guri haka wani ɗan rami rami wanda in ka sa yatsa ka danna ƙarshe makasa ce wannan makasa ce to nan ake setawa sai a zurma kibiya a ciki haka zurma aka caka ta na ga larabawa suna yi daga nesa karka ga yadda jini yake hukun ma nesa nesa suke tsayawa in suka harba ta da yake sun iya in suka harba ta sai wanda ya harba ma sai ya bazo da jini zai abu da dinsa shikenan fa idza wajabat junubuha shine fadin Allah fa idza wajabat junubuha wanda bai san wannan ba sai ya dauka to an riga an kwantar kuma ake wajabat junubuha wajabar junubuha idan gefensa ya faɗi fa kulu minha Allah ce to ku ci to kaga mu mun saba sai mun faɗar sannan mu yanka to ba za ka gane karatun ba sai an ma bayanin sokewa saboda a tsaye yake sai a soke shi in an soke shi a nan ne kuma dole ba da iya sai ya faɗi ta gefe shi kenan daga nan kuma sai a jira ya shura sai a fede sannan kuma menene halaccin yin magani da tsutsar da ba ta hanyar halal aka same ta ba misali wasu sukan yi magani da gwazarma wacce mafi yawa a juji to ala ayyi halin ba a magani da haram ba a magani da najasa gwazarma najasa eh mandan kaji ko mandan kaji ko gwazarma wanda najasa take haifar da shi to ba a magani da shi da duk abin da zai zama najasa ne ko haram ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta dawo ibadallah wala ta dawo bi haramin fa inna allaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaykum bayan Allah ku yi magani ku nemi magani ba a hana ba amma kar ku yi magani da haramu domin Allah bai sanya warakar ku cikin abin da ya haramta muku ba wannan hadisin ai ya shahara zaka daga jinsa a kasuwa ma ko amma na ji wani hadisi na dariya ciki na sai da ya kusa ciwo a wata a wata a wani gari a tashi ana cewa wai wai annabi ne yace allaqanu fawqa allaqanu allaqanu fawqa allaqanu wai laqani du laqani ne amma wani ya wani wato na na kenan ba a magani da gwazar ma ko da tsutsan najasa Allahu a'lam Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta la yadhillu man adait تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا وخذ بناصية للبر والتقوى وإنه أمر الدنيا والدين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على حبيبك ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين